إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haɗuwarmu a markas ahli sunna da jama'a wanda ke kulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha biyu ga wata na Muharram hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ɗaya ga watan tara shekara dubu biyu da ishirin kan wata nan da gudu ha? bayyana da kan wata? saudiya muke sallah muke a nijar saudiya suna azumi wala wani haram haram wanda zai najeriya an da samun yau shafi ne ta saudiya na ta shawo sallah muke ta azumi mana sallah azumi sun suna azumi ya yi mace saudiya ta yi azumi mun kan da sallah wannan mun da suna wani azumi ba na saudiya ba a nijar muke kenan insha Allah yau za mu tashi darasi na 37 cikin littafin burin da mara darasi na 37 insha Allah zai za mu shiga mas'alar salatu zuwa sallar wallaha jama'an bahaushe ita wallaha wallaha addu'a lokacin ne na dagowa rana bayan ta hudu yin sallar da ake a wani lokaci na bayan rana ta dago a shiga lokacin wannan har iya shiga don su a can suna ce rana ta dago da ruru a malaman zamani wajen lissari na mantar ce bayan rana ta hudu zuwa minti sha biyar zuwa ishirin lokacin wannan ya shiga bayan ta hudu a sami minti sha biyar zuwa minti ashirin misali da minti ashirin bayan rana ta hudu ɗan minti ashirin kaga an yi minti ashirin bayan ta hudu kenan lokacin wata ya shi inda abin da sai da an ce misali tana hudawa ƙarfe shida da minti misali goma sha biyar kenan ya kari ka duka ƙara minti ashirin a saman shi yadda talatin da biyar zuwa minti arba'in misali zuwa da arba'in shi dai minti sha da zuwa shirin ta tsara bayan rana ta hudu lokacin wanda ya shiga kuma kafin zawar zawar tana yi ya muci don daidai zawar haramun ne a yi sallah daidai zawar kayan ne zuka ta kayan zahira kayan zahira shi ne rana tana tsakiya tana kan zainib ji mutum da zainib ke ta tsaka ba ta fara ba karkata ta koma yamma a wannan lokaci yin nafila haramun cikin hadisun na ga jami'in ne suke sun sabu ya ban labarin cewa annan sassan ya hana mu yi sallah a lokaci ai akwai na talo ishan ko wanda ma'ana kayan da kuma kayan zahira cikin rana ko wanda gudu ishan annabi ya hana mai sallah kuma ya hana ma binne matattun ma ciki annabi ya hana sallah ya hana binne matattu a lokaci daidai hudawar rana da tsakiyar ta kaf kayan ta karkata da lokacin da ta je wada wani lokaci uku an hana sallah an hana binne gawa sai a bari ta karkata ko kuwa ta wada kayan abin ne ko ka hudu kayan abin ne ba alhudu binnewa daidai tana hudawa kenan salatul duha sallah ta wannan lokaci na ɗagowar rana bayan ta hudu to za mu karanta da sai a kanta muka riya ne bayan abin da yake cikin insha Allah وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعة ويزيد ما شاء الله رواه مسلم za mu ji hadisan ne su gaba sai mu bayanin abin da ke ciki za mu go sun ce yayi ko sun ce ma bai ba yanzu dai na ruwa Aisha wadda Muslim ya ruto cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kai Aisha ta tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallata salatul duha raka'a hudu kuma yana ƙara abin da Allah ya so kenan ba ta kalle ba amma ya ƙarawa akan raka'a وله أو رواية مسلم أنها وله عنها وله دليل أن يكون مسلم عنها هو عائشة كنا أرواح مسلم عائشة تروج أنها سئلت إذا عائشة رجل أنا أنت بيتا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبب الدعاء قالت لا إلا أن يجيء من مغيب an mata tambaya shin manzala sallallahu alaihi wasallam yana sallatar duha tace a'a sai in ya zo daga bulango sai maqimi in ya buga kun gura ne dawo kun ji wannan ko walau wata ruwaya ta musulmi kuma ana ita ma da Aisha radiyallahu anha take wata ta ce take cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli qat صبحة الضحى وإني لأسبحها أشهد أنك بأن بعد سوى بنقبع ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبحت الضحى بنقبع مدان صلى الله عليه وسلم يا سلاتي نافلة تولوا قصد قد أما وإني لأسبحها أما نينا إنا يمنى النافلة تولوا kaga dai ku can ta ce iya sallatar tsaka a gudu wata kai da kawo kuma iya ƙara abin da Allah su kuma ruwa a shaƙi ce kuma mutum na ruwa yi nan ta biyu an ce ta ce bai yi sai in ya zo daga bulago nan mu ta ce ba ta taɓa gaba ya yi sallatar zuwa amma ita tana yi hadisin bi daga baya wa an zaid bin arqam radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabin حين تسمد الرسالة تسمد الرسالة زي بنا كم دبنا بعد شوا من زال صلى الله عليه وسلم يأتي ثلاثة أوابين سلة تابعي مسكو موضوع كألا حين تمرد الرسالة لوكا سندا تمرد الرسالة معنا لوكا سندا كان ترى كمي كلام يزيد إذن زاني رانا كنا رانا تالبو حتى هوا لوكا الزاني daga san dokin dokin sahara inda babu inuwa ko ina ran tabga zuwa kare goma ran kawar zai kira shi kamar da sahara na baganya to wannan misali ne kenan rana ta dago kwarai kenan wannan ana hana lokacin sallah ta ka duha manici a kai ta rana ta dago da kyau an sabu mai fara jin zahin rana yanzu nan lokacin ake magana a wani وعن انس رضي الله عنه قال آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة رواه الترمذي واستغرب أنس بن مالك بر لبار شوى من الله صلى الله عليه وسلم ياتي من صلى الضحى دون مثل صلاة الضحى سنتي عسلة ركعة ركعة قوم شابيو بنى الله له قصرا في الجنة الله زي جنا من جدا وبن جدا وبن سوى جدا عن الجنة ترمزي كار وتحديث غريب اللي هنا رواية تنا دروني وانا إسنادي هنا دروني نا صلاة الدواء ركعة قوم شابيو har a gina ma gida a gidan aljanna ruwa ta na jikin da inganta ba nisa ruwa ba ta inganta ba وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثمان ركعات رواه ابن حبان في صحيحه nan yake cewa abin da ke ruwa ta aisha suna cewa manzana sallallahu ya shigo gidana ɗaki na fasallar duwa ya sallaci salatul duwa samani raka'a takwas wani su ne maganganu kan salatul duwa wanda malamai magabata kwarai sun tattauna wanda ya sami irin su sulu salam irin su taudil haka sai malamai kwarai su bin kayan su rabin taimiyya da mamba irin su mam irin su kaji iyad wanda za ka zai manganu yaya za a zama na manganu duka daga aisha ne ya yi da yi ba ta ko da sama abin suke ba labari wannan haɗa wannan maganganu cewa ratu duha aisha Allah ba ta gani ba tabbata gani ba da idanta wani shi ne amma abu da yawa ba ka gani ba wani wanda kai da zai gani ya ba ka labarin yarda dole sa suna abu da yawa ba ya ka gani ba wata ake ɗauka na azina yaji ba gani ba kuma an ga wata ko wanda dai da danku ya gani shi ma masala wannan kun kada guda cewa da ta ce ba ta gani ba bai kone cewa da yi abin da yake gamuwa na maganar ya yi raka a takwas da maganar raka a hudu da maganar cewa sai in ya dawo daga bulagu ke ta labarin da ta samu na yayin su bata labarin sun gani bayan zawa daga bulagu ne wannan shi ne gama wani maganganu wanda ba wani turi juna kan masa'ala kuma cewa wannan magana da muke yanzu ita sunna tana tabbata imma qaulan imma fil imma taqdim imma anan sallallahu alaihi ce ayi kaza ko ya aikata kaza ko an iya gani ayi ya tabbatar da kiyani ba dole bane ba shi sai zai zama sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa cikin bukhari cikin sai musulmi aisha take annabi yakan bar wani abu abin ya so shi abu ne mai kyau amma gudun a sadaka ma al'umma sai fara duk da ko abu ne mai kyau kenan abu aka ce aka bata sunna ba dole ne misali da ruwa cikin sai musulmi akwai ruwa ya ta Abu Huraira ta Bukhari ya kawo musulmi ya kawo wanda yake cewa ausani khalili zamzam ayyukan kulli shahr وصلاه الضحى وان اذكر قبل ان انام بما ان حديث ابو هريره مسوينا كان النبي صلى الله عليه وسلم ya mana wasiya da abu da cewa yin azumi uku a kowane wata da salatul duha da kani in kwanta in yi mutum aka ganin farfariya da kwarakon suna karuwa zai mata batana kalmar kaɗai wannan kaɗai ya biya mana bukata wajen kawo hujja ta tabbatar da ta juma haka a kowarwa abu darda rajiyar an shi ma haka ya ce masoyi na nasarar da abubuwa wadda bari annabi ya mai wasiya ta kai bar abu a ciki akwai azumin kwana uku a wata da salatul duha da yin mutuli kani ya wuce wannan kada ya bukata da wannan muhimmin bursu ma ba ya kaba kan kawala ba wajen musu tawili kuma duk da akwai abin tawili na Aisha radiyallahu anha haka akwai ruwaya da Abu Dharr wanda Imam Muslim ya rawaito wanda yake ba labarin annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa ala kullu sulama min ahadikum sadaqa wa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa وكل تكبيرة صدقة وكل تهليل صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونحن عن منكر صدقة ركعتان لجزء من كل ذلك ركعتان ركعة من الزهر أنا رواية cewa abu zar da labarin cewa kowa cikin sulhul abu zar da ke cewa kan sallallahu alaihi ya ce garin Allah na wayewa an tsora ma dukkan gabakuwa na ɗan adam na ɗayan yin sadaka wata ruwa ya bayanin cewa wannan a cikin ɗan adam akwai gabakuwa 360 a jikin ɗan adam akwai gabaruwa mai suna gaba ɗari uku da suke an ɗora ma kowace gaba yin sadaka kullum ya da ana nema kama dukkan wannan gabaruwa ɗari uku da sittin sadaka sai yake gaya masa abin da ake iya ka sai bambaka da kudin sadaka ko ya ce to yin tasirihi sadaka ne yin tamidi sadaka ne yin kabiri sadaka ne yin lahi da yin sadaka ne yadda sabi subhanallah hamid alhamdulillah wala ko shi ne sabi duk wannan sadaka ne yace umarni da ke gawa sadaka ne hani ga mummuna sadaka ne ta duka wannan jirin min dalil fa ka kada ka mummuna sunan duwa duka wannan idan kai raka'a bi raka'a walla ta wadatar da kai da yin sadaka a gaban ka kalibus ka wannan kai zai bukata raka'a zai ta wanda kamar kayan sadaka zaɓo ga tribus cikin malaman da saudiya ne wani ya bara nan mas'ala gaba arce gaba mararrabar kashi da kashi kai ne baka kai kun kai zama gaba a wajen gurin firin kai zai da yi da na lafasa a jikin ɗan adam wannan akwai gaba kashi daban-daban ɗari uku da suka kashi shi yan malamin da sama da makiya bayanin cewa sun je wani taro da ake gan malamai na siyansu na ilimin kimiyya na zamani da ilimin addini da ake amma haka a kasa ya ce suna ta da wani profesor ne na jami'a suna ta amurka da sai yake bayani a jikin ɗan adam shi ilimin shi nan turanci ba na addini ba sai ya ce a jikin ɗan adam akwai gaba ɗari uku shi malamin ya san da hadisi kan magana amma shi malamin mutum wannan ilimin shi ne zamu yi wasa shi gaban an zai gano ya ce mashi a akwai kuskure riba da kyau ta huce haka ne akwai matsala wanda bar da ya ce ce ba haka ne a ya ce dan kare da wanda gane ka bincika da wani abin nan ibn tun ya ce kai ma da muka gane shi ko shi ba ta shi kuma da kuma shi ko kusan yin da mun ilimin wannan abin ne na tsada kamar da ce ni ma da ba abin ne ita a dama don zai ka tabbatar da wannan dama tana nama mana bane tana nama mana labarin tana wallahi tun wannan labarin shi amma ta yi da ngare mishi dan dai wai abin shi eh da jin kan da shi ga wani abin shi an ce tona abin tana cikin musulunci sama shakar dubu kusan da shi yana da dawo labari a cikin dan adam gaba uwa da ku sitin to su ma ilimin nasu haka ba daidai tabar tabar tabar tabar daidai haka ne abu da mun yi mai da haka wannan hadisin dan shi likita abin da yake ba labari likitan ka abin kashe kenan yanzu ana abin da yake karanta wata ruwaya cewa dai ana buƙatar kullum mutum ya sharaka to idan ma mutum ya sallar ka abin ta wala barka abin ta wala ka ta wadatar da kai kaman kayan sadaka 160 akan gaba uwanka to nan daga raka abin ta samu hudu shidda haka ka samu ana nan sadaka nan magana takwas da dai wannan ruwaya ta takwas ta takwas tana matsala wajen inganci mace nan akwai aka ce dan kuskure ko gafala ta shi malamin wanda yawan mutane ruwaye takwas ba ta bukata ya karwa ibn hibban shi ya kare malama hadisi ce dan misali hadisi ya zo wuri mun inganci ba kawo da kai shi ba wannan ruwa ta musu na ta ba magana kawo magana ibn hibban da akwai matsala akwai magana kanta akwai ruwa ta musulunci hadis ummu hani radiyallahu anha tana ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidana a bude makka a gidanta ummu hani kamar wata kuzugin shi ne kuzin suka je mazabi shi ne ita ɗaya tsoron ce a babu ana abu talib ilo da yana rikin ummu hani umar ta zo kenan annabi a gidanta sauka a nan fatima tana mai hijabi iya wanka na suka ce ta sallama annabi ya mata magana man an ji wata ce ummu hani ce iya cikin wanka tsakanin da sira ana kawo misali mai magana mutum ya cikin bayan ɗaki don ya magana da wani wanda yake waje ba matsala bace ba a nan sallar sallama ya yi magana iya wanka ya magana ɗan rakon da mace umma hali tana waje ya tambaye ta kaza kaza ta bashi amsa a yi mata marhaba daga cikin inda yake wanka to anan kace bayan ya wuto kace ya sallar ya sallar wannan raka'a takwas nan wasu za su ce malam kaman kuskure amma akwai fahimta ta wasu malaman hadisi wancan ruwan suna kawo wancan na aka fi da yi in wani suke ba labarin ya yi wannan kuma da wani hanyar wani sallai suna cewa wani annabi ya yi ne don godiya ga allah ta zuge maka ba da bisa magana ba akwai maganar amma ana kawo ta kan mas'ala ta godiya ga allah don dukkan ta tabbata cewa ta wuce ta kurin ya ta ji yawan sallar raka ta fasa a gidanta ta ce a ranar a buɗe maka amma ta ce mutu da wallahani ta zo iya sallar iya sallar raka ta fasa a gidanta ta zama da maganar kowace akwai ta eh ya rika da farko wanda shine ita dauka tun da lokacin wanda ya nuna ce wasu suka ce a kurin sallah ce ta godiya ga hudu maka ke shi da mun da karo abu ba kuma sakan kaman da ka da ka da ba wanda mutum ya kawo shi a ba dan misali bane ba Allah shi ne ke yana a jumurce a maganganun da muka yi duka na salatul duha kullum ta tabbata kaman da na ga ibn taymiya ne haka ibn qayyim haƙaɗi ya ce kan ma wani kama kan ta ba kan fara zuwa sallah ce tabbata ta mai fadala amma ba gudu ce wanda ya yarda da kuma haka dai aka abin da yake kanta kuma ta mata annabi kullum ba to ya haba ya ma in abu ka tabbata wasiya kan mata barka ko sana yin da kuma da'ima kuma ga fadalarta duk da ba zai rubuta na tada cikin mallaka da kwal kuma raka sha biyu wannan hadisin na sha biyu bai tabbata ba amma akwai ruwa tabbatatta wadda annabi sallallahu alaihi wasallama in ya makara sallar dare da yake yi raka'a sha da yake yi amma dare da ya makara sai ran ta hudu duk sun da kake da ka goma sha kina ana ana samu sha biyu da amma shi sha biyu asalin sha biyu da yayi da ne kan sallar sha da raka'a sha da yake da dare to a in ya makara sai ciki kuma ba a wuturi a rana sai raka'a sha biyu alƙashin wannan ake bayanin cewa wanda iya misali mamuwan musa ba mun ta muke shi fa'i da wutin a wajen mutan ɗaukar sai kuma raka uku ce ake kuma to wanda yake raka uku in ya makara ba da gamba sai ya raka hudu kan mutum ba wanda kuma za su yi yawan labarin cewa wanda yake wani abu na ibada a cikin dare sai ya makara daga sa asuba ta ba asuba har zuwa azuwa in yayi za a ba shi ladan kamar yayi a cikin dara akwai ƙohon yin mutuni za mu rama ce amma ba a yi mutuni ɗan ɗaya kake yi ya ke yi akwai masu tuni ɗaya ko mun kana sa'adin na biyu ka sarka ɗaya ma yake to in ka baka iya ma ɗaya kai ne yake yi in uku kake yake hudu biyar kake yake shida kana bakwai yake takwas kana tara yake goma kana kana sha ɗaya yake sha biyu shi ke da a rihi a cike gulbin gibin na wutar shi da nan kina da kajar za ka duha ta tabbata tun daga raka a biyu a takwas a samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi har zuwa raka takwas sai yanzu mu tashi sabon karatu babu salatu babu salatu babu salatu jama'ati wal imam baban maganar sallah cikin jama'a da maganar limanci wannan sallar jama'a kenan a gama a yi tare wani cewa kusan jamhu irin su imam malik irin su imam shafi abu hanifa suna kanta suna ce mai ƙarfi amma ba wajibi ba ce su amur bin hanbal iyakar cewa wajibi wanda za mu ga hadisai masu goyon bayan wajibin ko mustabi a cikin gaskiyar magana amma bin masu kari kan karin jin ta kullum ba cewa ba jamhuru ta ce ne hujja manya karin hujja ake ne ba ba jamhuru ba yanzu wannan mas'ala ta salatu jama'a ce zai da kanta wace wannan kalmar salatu jama'a kirmin san dai abin da ke ne kenan a gamu ba mutum shi ne ba kuma za mu ji bayani a kan limanci insha Allah to wannan babu ne imam harsun hajar rahimahullah sai fara kawo hadisai akan wannan mas'ala na farko yace an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala salatu al-jama'ati afdalu min salati al-fardhi بسبع وعشرين درجة متفق عليه cewa Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul jama'a sallar da aka cikin jama'a afadal tarwa tafadul gade tahi min salatul fard ga wanda ya salla shi daya da mitahi bi 27 daraja da daraja matsayi 27 wannan ruwaya muttafaqun alaihi إمام بخاري أكا مسلم أكا ولهما وترواية ده بخاري أكاو مسلم أكاو شين دمير ولهما تكون دمير بخاري كمسلم أما بمقوين لك عبد الله بن عمر يتوجه رواية مثل ما كان أكانت بخاري أكا مسلم أكاو أما بعد ابن عمر بعد لك أبو هريرة رضي الله عنه أتان كما ميكي تكيم مغانا هيتا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين جزءا بمبنجا بخمس وعشرين جزءا كان سبع وعشرين وانا رواية أبو هريرة شبه أبنى كتوى من زال صلى الله عليه وسلم يأتي صلى الجماعة تاهي صلى متنشيد يا الفرد da daraja 50 25 50 washin juz'an ya yanki na juz'an yanki 25 wa kada lil bukhari an abi sa'id irin wannan labari ya zo cikin sahih bukhari amma ba daga ibn umar ba ba daga abu hurairah ba daga abu sa'id al-khudri shi kuma sai kawo salatul jama'ati afdalu min salatul fajr bi 25 daraja inda ya kawo daraja 27 kuma ya kawo daraja a hamsa usulinsa don daga darajar samamanci nan kenan bambancin fasala yi ta sallar jama'a da mutum shi daya da matsayi 25 batarwa 27 nan abin da malamai suka rinjaye kan masala shi abin da ya shirya lada abin su da tauƙifi abu iya zuwa daga Allah mai ba da lada Allah shi ke ba da lada ba annabi sallallahu alaihi wasallam to kenan annabi kansa zama bai yanke lada bai yanka ma ibada lada da karan kanshi shi ma iya samu daga umarni daga Allah Allah ce ne kaza ga ladan shi kaza ya gode ba annabi ke ba da ladan ba abu kaza shi yake isarwa shi Allah mai bara ladan ya ce zai ba da ladan kaza akan aiki kaza nan kenan wata fadala ce ta Allah an bashi labari da da farko shi ne daga ba ƙara mishi ƙarin daga ba ku da shi da ba ƙara shi da bakwai shi ne magana kenan lada kuma ba shi da kiyasi wannan shi kawo abu da yawa yawan gani ba wanda suke aiki da manganin ɗari ko sauransu haka sai yake ibada wani har kai ce shi abin da yake ma ya zai biyo Allah ba shi ko ana jin sai su abin suka yi sun wuce magana da samun sai suka nuna san kaza ya kaza lada kaza daraja kaza dole suka yi suka zama ta wai amma akwai wanda yake masu kallon abin zamani ya ganin shi shi Allah ba ke duba shi na abin da ya huce a bayan ya shi da yawan da sa aka kai cewa yarda da latifati ta yi ƙur'ani su dubu shida ai Allah da ya ce zai mawace salati goma salati salatin Allah ɗaya nawa ne ka san yawan shi salatin wane ne ai wannan kuma hasana aka ce ko ta hasana goma a san Qur'ani harfi dubu nawa ne dubu kaza wannan abin aka zo aka ce kashe aka jire kurin ba wani matsala ka fati da ta yi Qur'ani su dubu shida subhanallah to wannan hira ce ta kai ta kai haka ne Allah ya shaida mun gaba da duk wannan hira ce kurin shirme ne kwaro shirme ne to kenan dai yanzu nan nizamu da kuma akwai wata fahimta da suka mutane sai su ce sallar mutum shi ta lada daya an kai da jama'a lada 27 ɗaya ma yawa karsa a wannan mummunan fahimtar ce ba inda aka kawo lada ɗaya sallar mutum shi daya ba inda aka wata fahimta ce ta kuskure abinda yake magana zai hukunta waye ta ke tahi da daraja 27 yanki 27 nan ma'anar magana ne kuma in lada nawa za ka samu a sallah kai ɗaya ɗan kai ladan da ake samu in kai kai ɗaya to in cikin jama'a kai za a limka ma shi so 27 shi ne kuran kai ma misali ka karanta fatiha ga kabbara ga duwar istifta ga fatiha kadai harafin fatiha kadai ba da bismillah ko da kuma annabi ce za ba ka hasana goma kai fatiha kai sura raka raka da ni ga tafi ga tani ga takabiri duk wannan gaba daya ba ta lada daya awa to ka san da gaskiya bane ba haka ba ake yi ba lada da ake yi ba eh duk wannan abu ya wuce lada daya kenan manuwar magana kuma a takaice ladan da kwamce ladan da da za a ba in kai sallah kai daya to da jama'a ya azumka ma su 27 in dubu ɗaya ne dubu biyu ne ɗari ne nawa ne gurin shi ne a karantar da mu gurin linkin ladan ya ce ma daraja ya ce ma dutse ya ji maka ya ce kenan ka daraja abinci ba ladan ce ma daraja ya ce ma hasana 27 ba na ce maka hasana 27 ka ce kawo wani inda ce hasana da hasana saboda shi hasana sai kalada to take daraja juz'an kenan haka ne zan buci a maganar nan sanda in kai cikin jama'a za a limka ma su 27 amma kai daya limki kai za ba in jama'a kai ta kai daya za ba ka 27 wannan shine to nan malamai na ka magana cewa anan eh haka malamai babu zahiri a yi akan ba mu hukuncin ana ba mu hukunci to kenan farilla ce sallar jama'a a nan kurin lada a ga nan mas'ala ce ta lada bambancin ta da kai da kurin ba magana wajibi ce ko mustahabi ce ba ba magana sai da kurin matsayin lada da kasa sai hadisi na gaba wa ana bi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحدبا فيتقى ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين لشحد العشاء متفق عليه ولفظ البخاري abin da yake hadisi da bukhari ya kawo muslim ya kawo da lafazin da zamu karanta a haka yake cikin sahih bukhari zaka wuri da an ce rawu khamsa ko sab'a ko ba mutafaq alai amma wai ba dole bane ba a irin wannan wuraren da aka ce hadisin ya zo ka samu lafazin yadda ke da tayanka aka samu bambanci daga nan zuwa nan wajen wani malaman shi ya ce maka mutafakon alayhi amma ya ce lafazin na wani ko rawar su saba a ya ce maka lafazin na wani ne kenan wani lafazin da malamin ya kawo maka lafazin da ke cikin littafi kaza ne kenan wani lafazin za mu karanta yanzu haka yake cikin sai bukari ma mutum mashi ma karuwa ne abin da ke ruwa abu hurairu radiyallahu anhu ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadi haka garafo shi yace na rantse da wanda raina ke hannun shi kina Allah wani abu ne yace na rantse da wanda raina ke hannun shi laqad hamamtu an amuru bi hadabil fayutatab na kwarai na himmantu kwarai ya so yayi na himmantu na so ko umarci aje ayo mun icce a jiwoyi na ice a taro mun itace aka taro mun itace sun amur bisala sai in sa wani mana in sa fayyudunala in sa a tare kiran sallah mana a tare sallah a tare kanon na magana kanon kenan a yi kiran sallah a tare sallah sun ma'amur rajulan fayyumin nasa sai in sa wani a cikin mamu kaiwa na kai limanci a yi kada annabi kai limanci ko to ya tsoron nan wata rana ya sa a kiran sallah a ta da kama haizawar limanci sun ma'ukhalif ila rijal sai ni kuma sai in garza in koma sai in je wajen wasu mutane ke yin iska su gidajensu su wa da su zama gidajensu wanda suke lashe duna bin salatun sala wanda ba sa zawa sallar jami'i an ga sallah a zakar ke dubi zawa yazo dubi zawa yazo ni kuma sai in koma ya koma gidaje fa uharriqu alaihi butun in kone gidajen suna ciki haka na su'i in kone gidajen suna ciki amma bai ba ya su'i nan an san da dalili ai a gida shi wanda bai zaune shi kadai ne babu mata babu yara sallah ta mata ta hawa yara babu kin sai ka amma inda ake ba da wannan ba dai da mun zai biyo bai da fur kina kwarai annabi ya kai ya kona gidajen amma bai ba shine ma'ana magana kenan inda ba abu wanda yake wajibi ba ya zai a kona mutum a gida ɗaya shine ma'ana magana nan wanda kenan ya karanta da mu wajibcin sallar jami'i hatta kai zana ko na gidaje domin zana ko suna ciki ba su mutu ba nan da fahar alayhi hutan ko ko da zana ciki suna ciki ko na gidaje kwarin na kan tattace da muhimmancin sallah cikin jama'a sai ya ce wallazi nafsi bi law ya'lam ahadun wa inna mutane inda ɗayan su su wake ne wanda ba sa zauwa sallar jami'a akwai halin mawuci babu gaskiya babu imanin gaskiya suke cewa inda ɗayansu ya san hida na da rantsuwa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannu shi law ya'lamu ahaduhum inda ɗayansu ya san annahu yajidu 'arqan samina zai samu kashi mai ɗan karamin tsoka arqa kashi wanda yake da ɗan nama kaɗan a ciki ba da yawa kashi na ma abin ɗan nama na abin abin su da abin gurgura kashi mai abin gurgura a jikin shi ba shi ne yawon dudu ba na da yanzu kenan karanta amfani ko kaɗan ne inda za su amfana da ko da ƙashi ne mai ɗan tsoka eh mai ɗan tsoka mai mai an mai mamata ne mai mamata ne ko ƙashin mai mama mana wanda ƙashin haƙar ƙari ai tsakanin ƙashi biyu a kowane ɗan nama ko lamarin ƙwarai ne ji ɗan sirri lamarin kaɗan da cikin naman dabba kana mata kadan na da abu wai da ko karama wani ma ko kashi ne so da ya tsoka kadan ko kashin hakarkari da wani tsoka tsakanin shi ko da shi samu kashin hakarkari samu saka san za ka samu da sun zo sallar isha za a ba su dan kashi mai tsoka ko kashin hakarkari guda biyu za a ba su masu kyau ita nuna mata da hasanatai kashin hakarkari masu kyau lahiyayyu sun za su samu yace da shahadar isha da sun zo sallar isha kenan babu imani abin duniya su sa gaba kawai wannan shi ne magana tsohon wani hadis amma zafi kawo hadisan kurin ƙarfin sallar isha ce ƙarfin sallar jama'a ƙarfin sallar jama'a rashin zuwanta alama ce ta mahimmanci sallar da insha Allah alama ta rauni imani inda abin duniya ne da sun zo za ka samu mutane kama su hannu duk mai makara a tsallar isha kakkamacin zai balaguro in za a ce rumbu ko zuwa su tafiya wadda za a ce taga a ganya makara ƙari uku hudu iya can amma tsallar isha tsallar da wadda tsallar isha ya maka makara da ya farci wallahi farci farci asuba asuba asuba ne asuba ta manta yawa da asuba sai ka da shi da gida ba a barin ko kama kodan sun da zai zaka bula guru ba ku bai makara da yake akwai abin aran shi kuma sai zaka ce akwai abin aran haka ne wani ma mutum ya yanke harka ya diba kada ka kai ne diba su ba ta zaka lake sai yace wa an wata ruwaya daban daga da Abu Hurairah رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حضرا متفق عليه وتروى لك أبو هريرة يا بعد الأبار سوى من زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي أثقل صلاة على المنافقين sallar da ta yi yauni a manakan munafukai akwai zama suna suna mata mutum ne eh haka suke zama zaka abin suna tashi cikin cikin kiwiya da kasala abu ta yi yauni sallar bici ta yi musu imani sallar isha da sallar asuba yan wa meye yasa a zahiri asali su a canza sallar isha an aka ci an aka yi magariba aka cin abinci su a adar laraba su a ta lokacin muna wani ban isha da muna shan da wuri wanda za a dare da lokacin abincin da wuri to su sai an yi bayan magariba su ake gira a cutu ci abinci a huta haka ne sai an ci abinci an huta to kan daga ba za a wasu zarafin a sallar shi da su buskinta da wuri sallar shi nan ma da akwai saurari wanda suke haka nan kun kare da kun taimaka kun mutu wasa ma da gidan kwaibu suke wanda ya ce sallar shi da lannan masallacin nan da unguwar kadiya ka suke shi ne haka a takaice haka ne to ganin shi muna hau gidan babu wani ya cutu ya da ciki da kuma ya kwanta kuma shi daman cikin duhu ne ba gani shi ya fi sallah shi zai suke makara musu zuwa sun isha suke rufe wani ita ma asaba barci ya kasar mutum barci ne da ne mutum asaba ta yanzu da wannan ko mu imanin ya daure to shi ko da man ga yaunin barci kun ba da ganin shi har kuma zo ke cikin duniya ka ba da da annabi da ya haifar duniya masallaci ba musa kun cin ruwa ne cikin ruwa ne a ruwa zalla ba wani magana ba wani magana zalla a cikin ruwa zalla ba wani magana kun zai ana wani misali an sallamce sallah lokacin da kake gano abokin zaman ka a sama ba za ka ba yana magana da zaki da magana shi kenan baka da abokin zaman ka cikin ruwa ne kenan ba a ganin shi balle ya isha ya daure su yasa aka yi musu wahala sallar da isha da sallar asuba ta sallar da tije wuti ga munafiki sai da muke cewa walau ya alamu ma fihi ma inda sun san muhimmancin mutane ladan abin da ta samu sakamakon sallar isha da sallar asuba la atawhuma wala abawa da sun zo wani sallar guda biyu ko da da dare don wata ya tabbata a rasar sarriya magana cewa wanda ya sallaci sallar isha cikin jama'a kana makamun sallar mafarasar isha cikin jama'a kana makamun sallar wani tashi ya sallar sallar isha cikin jama'a za a ba shi lada kamar ya rarrai rabin gari wannan kurin karuru da allah kun karuru da allah kun ne ba sai ba ka ba ka ladan kamar ka rarrai rabin gari to masana ta tuwa ta jama'a kana ba musu madina wanda ya salle asuba cikin jama'a shi ma ta ba shi ladan kamar ya tsaya rabu da dare a ga wani bai dare ba guda ba kenan ce wanda ya salle isha cikin jama'a ta tsaya asuba cikin jama'a za ba shi wani lada na musamman kamar ya yi kamar daren gaba daya kuma ina kuma sai tashi yin da mutum kura kadan ci kuma hata ka nuna alamu hata ya kan haske kenan hatta tsarmar da ta tsar da jama'a sun sanar isha za maka lada gamin farko lada rabar da mun dare shi na ruwan maka ta wasu da wannan ruwan da take cewa ya yi gina abu sama wanda wata ke cewa ya ce na abu sama gani ba sallar asuba ta ce abu sama kwana ya sallar dare ya yi kamar dare shi ga kurci da bai sallar asuba ba ya ta tana kaɗan da ya amma zuwa bane yanda tun dare ya sallar dare ta sa ya mukara sallar asuba kuma da ce wallahi ya ce in halarci sallar asuba cikin jama'a yan fara da daren gaba da riba ba dai bane ba wannan saboda ga farilla ce kuma ladan take nema ta an ba da shi ana kina kada dalilin tahajjudi ko zaman da kabar sallah asuba wannan kina dai a takaice anan kurin wannan ruwaya tana karantar da mu sallah mai yauni ga munafikai sallar asuba da sallar isha sallar asuba wani mutum inda sun san ladan da ake samu cikin wani sallah guda biyu da sun zai sallar isha ko da rarrahe ne to dan babu imani wannan ruwaya muttafaqun alayhi kenan bukhari ya rawaito haka muslim ya rawaito wannan ruwaya daga abu hurairah wa anhu da wata ruwaya daga shikin waye abu hurairah radiyallahu anhu qal ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ama wani mutum makahu ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam فقالت يا رسول الله يا مدن فسر إنه ليس لقائد يقودني إلى المسجد بل ندى جابور الذي كان مسلاش ban jagora ya yi daɗin jagora farafa salahu annabi ya mai ranar ba da cikin ba ya kazo ba falamma walla da ya ba da baya zai ta yi da ahu ya kira wasu ya ka dawo faƙalin yan mace mashi halin ta samun unni za a bi sada aka kiran sallah kana jin kira kana jin kiran sallah qala na bace ina ji qala fa'jil am takira kun jaka sai zalla ko ba bana makawo ko da shi ba wuya in je kana jin sallah kira wannan za a ɗauke da mu akan cewa inda ba abun da yake wajibi bane ba za a dabe haka gaba jagora ba mu kawo ne gashi kuma cikin mutum dare wannan shine ƙarfin maganar sallar jama'a to amma anan kakkai wannan za mu doka abin da ake magana ai da nisa manzo Allah ce mishi amiran gobe kina iya tsammanin anisi ki ko jewa abin da zaka cikin sai annabi kina ya kwata mutan nisan inda za a ji kira da inda yake ce mishi kina za anan bakawa mutum ba bayani da dasu da lasifika ka ce a yaji lasifika misali wanda suke fara can baka da suke bayan gari can da aka kristaci shi na koran suke jako can yake ka ce a yi tuna da lasifika a zai zama wajen zuwa sallaci a ba haka ba lasifika ya ta kilo nawa kuma ta ci kilo goma a cikin sallah kenan yana kwatanta abin ba kwatanta lasifika ba wannan zamanin ne kawo yake huce magana da adam gaskiya da wani wani da akwai wata kawai ma kawai da yaji a nesa a wata kawai ma kiran sallar da yaji shi dai nan kenan annabi ya ba ya ba da ƙarfi magana ba abu ko ba kaho ba a min uzuri da rishin zuwa sallar jami'i ko magana kenan kuma ruwa ta musulmi wa an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man sami'a an-nida falam ya'ti fala salata lahu illa min dun wanda ibn abbas ke cewa dun wanda yace ana yace yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace dun wanda yaji kiran sallah man sami annida dun wanda yaji kiran sallah sallallahu alaihi bi jiro je kira da akai fala salata lahu ba shi da sallah illa min kubur sai inda wani duk wanda kariya ta makarin cewa maganar zuwa sallah shi ta kamar suna bin taimiyya ke cewa kurin shar inganta zalla mataka a fadi makon ba ta yi dole daga cikin jama'a duk da mahiyar jamu suna kan cewa abin da suke kawo hamzanin akwai sallar irin da nake ce ta yi ta wancan da shi da kaza kina akwai ta amma aƙalla nan babu sallah ya ba kanjin wajibcin abu kuma da aka ce babu sallah nan kuma ke zama kan malamai to sallar rama ta zai yi a bai rama ta irin wani wuraren suka zo a jam salama kiri sha biyar a tsari bai sallar kwana arba'in ramar da zai bayan sallar a ce bayan ya ya ya gaba kare mutum zai yi tuba a lada akalla ladan da ake bada na sallah ba ka samu shi ne dama ba ka samu da sallah ba ka ka yi ta ma ba lada magana ke na kalla ka yi sallah ba ka da ladan su wannan shi ne yawan hujjoji na maganar zaman sallah wajib ruwa cikin sai musulun ibn mas'ud radiyallahu anhu ke cewa shi ma ya kar karfin cewa wajibi ce ibn suke cewa man sarrahu an yalqallaha gadan muslima duk wanda yake baranta mai rai iya sanya game da Allah gobe kiyama ya iske Allah iya musulmi fursal hadis salawatu hajji na dabi na duk mai san game da Allah iya musulmi mun sai cewa ya je wa waɗannan salloli har su na da bikin inda ake kira a yi su kenan inda ake gamu a an ce wannan shine maganar cewa wajibci an sallar jama'a an sa ga maganar masu sallah daga cikin gida a lasifika biya da a kasar jama'a a zo ne a haɗu haɗu wacce ake wa da mafam shi na kace inda har sallah a cikin gida zai yi da aisha ba ta hutu waje ba bayan sau yadda za a cikin gidanta don tana jin abin da ake a masallaci da ɗakin ta amma za a sallah kada ya tattali ya kawo tashi da bayan sauri kuma ga ruku da ake samu misali za a ce yanzu aka cire sun gawa akwai ana ana cire wuta ana iya cire wuta ko an ta wuta a shi ka yanku ban a cire ka ko na wata mana abu kara zai kara ko zama da zai mota ta tsaya shi ke na kai wajen abin da kai kashi ga ruku ba cire wuta ba ma kana jin liman ma in ga murya in baka da nishi wani abu ya kai masai ba haka ku misali a nan aka yi nan aka yi wani masallaci lokacin ana sa hijabi tsakanin mata suna can ana ya ana ya mulai mata a baya maza ana aka tabarma tabarma ake sawa saboda tsananin abin tsananin tsananin tsananin gaskiya don annabi mata suna ba su wannan ce maka ai ba wani sama sama ko fitina sama ko fitina annabi ke magana cewa mahi sharrin tsawo na maza na baya ko amma bai ba bai za ta yi jami ko aka mai sar maza tsawo na baya maza na baya dan bai sa kai iya kusa da mata akwai fitina ko kuma yace mahi alkhair tsawo tsawo na mata na baya shi ko na mata na baya dai ya dace da maza mai mai hadarin na mata na gaba fantara jin ko kashi na maza ce mahi alkhair tsawo maza na gaba mai sharri na baya don kusa shi na mata su kuma mata mai alkhairin shi na baya mai sharri na gaba kusa maza amma annabi sai jari ba eh da ko aiwa mutan da siya ko fito ran Allah kullum na kenan anan aka yi akashi kamar magana ce malami suna da kware ta ba wani da kamata ba a ran maza a yin da sama ana ba sa da maza amma a ci gaba da wurare da yawa injinoni sun yi na musulmi sun tsari suka manna sai a masallaci sai a nan a sama sai a yi na mata amma ana wani birgin sai rukun da ake yi su matan tsawon gaba suna kallon liman suna kallon liman da tsawon gaba kaga wannan kenan kaga akwai ci gaba kaga suna ganin liman mutum liman na tsawon gaba suna da suna da su amma kullum da kaga kaga kaga kaga gaba ganin ko ka yi da nan mutum kaga san zuciya ko ka leka ganin ba wasu da ganin ka su suna suna ganin maza na gaba amma ko ka haka saboda suna yi fata baka da magana ganin wannan za ka yi haka an kan jama'a ana marabi masu da sahaba da marabi haka yi ina ka sun saba shi kina a takaice irin wannan shi kamata a yi amma a sa hijabin wani matsala da gaskiya a nan kina a sa hijabin a masalacin da yi sai liman ana saka isha kayan tarawih a zaman tahiyya ta ko liman sai ne aka ce subhanallah abu ya dawo sai ce ko sallah su mata sun zan sa tahiyya kada suka gane ma su a duka wurin gane sai sun zanta yaji sun zama suna tafiya suna tafiya suna suna tafiya suna jira a tashi liman shi liman ya kabbara ta ruku kuma suka yi da suka yi tsaye suna suna jira a yau ta suka ce sami da suka hamsa to sai suna to to iya da sallah kuma sai suka kici sai suka shiga suka shiga yayin suka suka rude to za a yi suka yi shiga yayin sallah kan sallah ta baci kana mai dan kuna ga ganin an saba sunna ba sa matsala aka shiga hayaniya ko daga baya sai zo su saka sabon sallah ko kuma amma da tunda suna hangen haka ka bar ma da suna ga sabon da gaba suna ga liman zama yi kai liman bai kai sai liman sai to su alza sai suke da ka liman ya ya ya tafiya ne su kuma bayanai kaga wannan kenan wai ana jin sautin mako kuma sai zaka sautin to zaka nan da tsaye wani shi ba ma bane to kun balle kuma iya ku kuma a takaicen wa ba a sanar jami'i a gida abu da gida ba a gida inda dama a zo in ba dama ki da ki ayi ki ma dama ya lada kun da cikin hanya gurin to kenan ba kenan abu abu da mun shukur nake cewa wanda yake game da Allah gobe kiyama lafiya iya musulmi salatu wannan sallolin guda biyar a inda ake kiransu yace fallahu shari'a sunan guda wa inna hunna min sunnul huda yace Allah ya shar'anta sunnonin shari'a sallolin wannan a inda ake gamuwa yi suna daga cikin sunnonin na shari'a yace wa innakum law sallaytum fi buyutikum kama yusalli hadal mukhallaf bati inda za ku rika sallah a gidajen ku kamar da gudu shaka wani kamar da wannan wanda zai zai sallah yake yi yace lattatatun sunan nabiku da kuma suna da kenan da kuma suna da mamu inda ya fitar da ajiyar na wannan da kuma suka suna annabin ita kuma lauta da suna nabi da zalarsu inda kun kuma sun suna annabin ku da kun bacci ban suna annabin bata ce shekarun ibn masauki ya ji haka su kwarai yake ba da labarin yan farko safai to da kan cewa wannan walƙar kan jirgin bin yuta tabar na judani ce a sahabai ta musabai sahabai na dare yace za a zo da mutum tsakanin an ɗauko shi an tallabo tsakanin mutum biyu iya sassaka da kan hajma za ka sa cikin saurin kamfan da jama'a sahabai jan kuɗin jami'i duk ana ma a kwaran gwami amma kuma za a kashi ana ɗauke da shi iya sassaka bai ta ƙafa shi da a kashi a kasa cikin sauwa cikin sauwa haka nan magana ta wannan ya karawa mana gaskiyar magana an ba uzuri kullum bai halitta mutum ya kawo uzuri ta sallar jama'a wai mutum a kullum wajibi ce sai idan ka taba babu sallah sai in uzuri kaddara ma amma sallar ta rafa sake ba to ladan ma ko ba ladan wannan shine kun bayar babin da yi na muhimmancin sallar jama'a a cikin jama'a wannan ruwa cikin cikin sai musulman kan cikin sai musulman ta labin musulman sai zai wani kaɗai ta ibn mas'ud ruwa musulun ta wadatar da mun kwanin kan gaskiya shari'anta ta ce an Allah shari'anta sun shari'a ya ka Allah shari'anta kuma wannan sallar cikin jama'a tana cikin sunnonin shari'a eh kaf ku bar su in ba ku bar kuma suna da mutum kuma suna annabi halaka shi wa an yazid bin aswad annahu sallama a rasulillah sallallahu alaihi wasallam ثلاثة سبيل فلما صلى فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهم ترقد فرائسهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما للإمام ولم يسلي فسليا معه فإنها لكما نافلة abinda yake ruwayar ce sauran ɗan mintuna sun zo ƙarshe na gari nan wannan da ya kaɗa yin waya wadatar da mu a kan sanin mahimmancin sallar jama'a mutum ba uzurin komi kai ba da jama'a gaskiya ranar in je kaji ka ka ƙi zuwa uzurin komi an ce ba ka da sallah sai inda wa uzuri اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته